أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren 24 ga watan al-muharram hijira na da shekara 1434 daidai da bakwai ga watan oktoba disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ɗari da bakwai daga cikin jiran jiya karatu cikin littafin sahihu muslim wallafar al'imam muslim ibn hajjaj allah madaukakin sauke gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba dama muna cikin kitabul iman ne wato matattarar da imam muslim yake tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka magana dangane da imani yana bi yana fassara mana su da irin fassarorin da aka ruwaito daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa zamanin su imamu muslim din domin waɗannan hadisan a tsaya a musu kyakkyawar fahimta fahimtar da ba za ta gaza daga abin da ake nema ba ba kuma za ta zarbabi ta wuce daga abin da ake bukata ba Imam Muslim ya ce babun la yadkhulu jannata illa nafsun muslima wa inna Allah ta'ala yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir babun da ke bayani akan cewa babu mai shiga aljanna sai rai musulma duk wanda yake ba musulmin rai bane ba zai shiga aljanna ba وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما الله مدوكاكين سركي زي كرفف wannan addini na musulunci koda da mutumin banza ne na'am da aka tsallake na'am shine ku faɗa ku daina jin tsoron magana eh
وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس
in ba ku manta ba a farkon karatun sahihu muslim din na faɗa muku wata magana bari in sake faɗin ta imamu muslim bai yi wa littafin shi babuka ba sai dai yawo wa littafin shi kutub malamai da suka biyo bayan shi irin su alqadi iyab irin su almaziri irin su annawawi su ne suka rinka yi wa waɗannan babuka sunaye don haka ana samun sabani ana samun kwangaba baya kuma ana iya samun kurakurai a ciki waɗanda in ba ku manta ba a duk wannan muqaddima mun gabatar da waɗannan abubuwan malamin nan da muke bibiyar sharhin shi malam Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn Musa yake cewa insha Allah ta'ala duk inda yazo yaga akwai kuskure jikin wani babi tunda dama ba ne littafin ya kulla ba zai kokarin tabbatar da abin da yake daidai da haka yadda kuka ji wannan babin haka yake a cikin nuskar da na ce muku tun farko ita ce zan mayar mu'tamada ina fata an gano dangane da abin da zai shafi hadisin kuma za ku ji cewa hadisin shi din ne dai zai biyo baya insha Allah amma kawo taka nuskar abin da na kuke cewa shine babu ghulabi tahrimi qatl al-insani nafsuhu babin da ke bayani akan tsananin haramcin mutum ya kashe kanshi wa anna man qatala nafsa wa anna man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi fi nar da kuma bayani akan cewa wanda duk ya kashe kanshi da wani abu to da wannan abin za a yi mishi azaba a wuta wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima da kuma bayani akan cewa babu wanda zai shiga aljanna sai rai da yake musulmi wannan babin shine mu gama karatun shi amma a cikin wannan nuskar taku ya hada babukan guda biyu ne ya hade su wuri guda don haka za ku ga cewa ku a naku babu wannan babin amma za ku ga in kun natsu da kyau inda muka kwana a karatun da ya gabata jiya za ku ga cewa yau in mun zo tashi za mu tashi a daidai nan ne Allah madaukakin sarki ya taimaka babun la yadkhulul jannata illa nafsun muslima babin da ke bayani akan cewa babu ran da zai shiga aljanna sai ran da yake musulmin rai ne wa inna Allah ta'ala yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul fajir kuma Allah madaukakin sarki lallai zai taimaki wannan addini ko da da mutumin banza ne abinda wannan babin yake bayyanawa duk mutumin da ya mutu yana musulmi shi kadai ne zai shiga aljanna wanda ya mutu yana bin wani addini da ba na musulunci ba ba zai shiga aljanna ba a nan Allah madaukakin sarki da ya sassauci da ko kaɗan mas'ala dangane da imani da kafirci ita ce take rabewa a wurin Allah madaukakin sarki daga waɗanda Allah zai karbe su sanya su a cikin rahmar shi ranar alkiyama su ne mu'minai daga waɗanda Allah ba zai karbe su ya sanya su a cikin rahmar shi ba a ranar alkiyama su ne ainihin kafirai sannan wannan babu zai bayyana mana cewa wannan addini ko ana ha maza ha mata sai Allah ya taimake shi kuma Allah madaukakin sarki wajen wanda zai taimaki addinin zai iya kawo kowane irin mutum ne kafiri ne fajiri ne fasiki ne zindiki ne in Allah madaukakin sarki ya so sai ya yi aiki da shi ya biya wa kanshi bukata shi kuma in Allah ya nufe shi da rahama Allah ya fashi ya musulunta in Allah bai nufe shi da rahama ba ya zama Allah ya amfani da shi ne ya biya bukatar shi wajen ɗaukaka addinin shi kuma ya je can ya haɗu da Allah Allah ya tuhumce shi akan kafircin shi ko fasikancin shi ina fata an gane kuma taimakon addini da kafiri zai yi baya mai da kafiri ya zama musulmi fajiri ko fasiki ko azzalimi idan ba zai tsaya ya taimaka wa addini wannan ba zai tabbatar da an yafe mishi wannan fajircin nashi ba duk zai iya zama yana nan a fajirin shi kuma yana taimakon addini yana nan a fasikin shi kuma yana taimakon addini kinan abin da wannan babin yake son ya nuna maka addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ko ta halin gaka wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun ko da kafirai sun ki ko da mushrikai sun ki ko da ɗan ta'adda sun ki Allah da ya riga ya aiko da addinin shi ya kuma aiko annabin shi da wannan addini na gaskiya kuma ya daure wa addinin gindi cewa lallai sai ya taimaki addini kowa ko ba kafirai sun yi ko ba mushrikai sun yi sai Allah madaukakin sarki ya taimaki addini da haka ya kai dan uwa ka yi kokari ka zama daga cikin kayan aikin Allah da Allah yake murna da su wajen taimakon addini wato ka zama mumini mai taimakawa addini قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا فقال لرجل ممن فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي ذكرت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لن يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر wannan hadisi al-Imam Muhammad ibn Rafi' shine malamin Imam Muslim a cikin shi da kuma al-Imam Abd ibn Ubayd Imam Muslim ya samu wannan hadisi ta hanyar malamai guda biyu yace jami'an dukkanin waɗannan malamai na guda biyu an Abdul Razzaq sun ainihin karɓo wannan hadisi ne daga al-Imam Abdul Razzaq as-San'ani mai littafin al-Musannaf amma muslim yace qala ibn rafi malam muhammad dan rafi yace waye haddathana abdur razzaq shi ko abdu dan humayd fa shine yake cewa an abdur razzaq ku kiyaye wannan na daga cikin bambancin littafin imamu muslim da imamu bukhari wajen dukka yana bin keke da keke da taharri tantance abubuwa malamai biyu ne suka karantar da shi hadisi daya malamin farko sunan shi muhammad ibn rafi Muhammad ibn Rafi da yazo sai yace haddathana Abdul Razzaq malami na biyu kuma sunan shi Abd ibn Humayd shi kuma da yazo sai yace an Abd ibn Humayd to Imam Muslim sai ya fara gabatar da riwayar Abd dan Humayd da yace an Abdul Razzaq ya nuna kenan wannan riwayar daga Abd dan Humayd ce amma sai sauri sai yace amma shi Muhammad ibn Rafi cewa ya haddathana Abdul Razzaq wannan dukka ce fi taharri fi alfazi الرواية في ألفاظ الأداء والتحمل كالمؤمن دما لمن حديثي سكي أنفاني دسو عن حدثنا أخبرنا أنبأنا قيل دمك من تنسو شيني إمام مسلم يكي سو يمنونا مكا tare da cewa babu shakka cewa malaman nan sun faɗi hadisin amma kowa ga salon da ya faɗi hadisin jama'a an fahimta wannan yana daga cikin mumayyizatu sahihi muslim ala sahihi bukhari yana daga wuraren da littafin sahihu muslim yake da fifiko akan ainihin littafin sahihu bukhari domin dama duk malamai ba su da ja akan cewa ana samun wasu abubuwa cikin sahihu muslim waɗanda suka fi na sahihu bukhari amma a jimillance wajen inganci da nagarta to littafin sahihu bukhari shine yafi littafin sahihu muslim Allah maraukakin sarki ya taimaka Abdul Razzaq yake cewa akhbarana Ma'mar malamin Ma'mar ya ba mu hadisi an Zuhri daga nashi malamin al-Imam Az-Zuhri al-Imam Az-Zuhri sunan shi ainihin cikakke Muhammad ibn Muslim ina fata an gane shi ko al-Imam az-Zuhri yake cewa an ibn al-Musayyib ya karbo wannan hadisi daga Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Huraira ya karbo hadisin daga malamin shi kuma surikin shi Abu Huraira wadannan na daga cikin wuraren da aka ji isnadin Sa'id ibn al-Musayyib kuma ya fito karara ya faɗi Abu Huraira a ciki akwai wasu isnadodi waɗanda baka ji Sa'id ibn Musayyib sai ka zuwa sai an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya tsallake sunan sahabin manyan malamai suka bibiyi duk inda Sa'id ya irin wannan dabi'ar su gano cewa Abu Huraira ne ya tsallake saboda surukin shi ne lokacin sunan ya mai nauyi sai tsallake bai faɗi ba karanta littafin Alfiya ta al-Imam al-Hafiz al-Iraqi da ainihin sharhin ta ta malam ainihin wato Abdulrahman As-Sakhawi Allah maraukakin sarki gafarta musu dan haka a wannan wurin Sa'id ibn Musayyib yace an Abi Huraira ya karbo daga malamin shi Abu Huraira qala Abu Huraira yace shahidna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama Hunainan mun halarci yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to anan ne aka samu wata tataɓurza jama'a wadda yake lallai ne malamai sun tabbatar da cewa kuskure ya faru a cikin riwayar wannan hadisi wannan ainihin kuskure shine maganar Hunayn gaskiyar lamari wannan yakin da Abu Hurairah yake faɗi ba Hunayn bane mai riwayar hadisin ne kuskure ya faru gare shi amma yakin khawbar ne wannan ita ce magana da take daidai haka za mu zo mu ji sauran ruwayoyi za su ainihin tabbatar amma aka faɗi irin wannan ba wai sokewa za ka yi ka gyara ba ba haka malaman hadisi suke aikin su ba in ba haka ba shekara 1400 littafin yana nan ko shekara 1200 littafin yana nan ba sokewa ake ba riwaya ce kuskure ko su da baka ya faru to ba za ka cire ba sai ka bashi in ya so sai kai ta'aliki a gefe an fahimta don haka masu sharhi in suka zo sai ka ji sun ce tanbihun ga ainihin faɗakarwa sai ka ji suna tattaunawa gashi jama'a ku saurara saboda muhimmancin waɗannan karatuttuka muna karantawa ne muna sajjala su a cikin kasusuwa kuma mutane nau'i nau'i ne wasu ba su kware game da waɗannan irin abubuwan da ake magana ba sai mutum ya mamaki ya ba a ce a cikin sahihu muslim kuskure ya faru na'am babu littafin da Allah ya tsare shi daga kuskure ya faru cikin shi sai qur'ani don haka gashi malam mai sharhi sai yake cewa ai fi ghazwati hunain kaza waqa huna wa inda abi nu'aym fi mustakhrajihi ala sahih muslim bi lafzi shahidna hunainan waqa inda al-bukhari min tariq shu'aib ibn abi hamza an az-zuhri bi lafzi shahidna khaybar wa huwa alladhi inda abi awana fi musnadihi al-mustakhraj ala sahih muslim wa huwa as-sawab wannan hadisin tare da cewa waɗansu masu ruwaito shi a cikin littattafansu waɗanda suka kwaikwayi sahihu muslim kamar wa kama ainihin al-imamu abu mu'aymin shi ma da ya tashi ya ruwaito shi da lafazin cewa shahidna hunainan mun halarci yakin hunain amma malam yake cewa a cikin ruwayar da bukhari ya ta wannan hadisi sai aka ji karara cewa shahidna khaybara mun halarci yakin Khaibar yace kuma wannan riwayar ita ce ta zo a cikin littafin Musnad al-Mustakhraj ala sahih Muslim shi ma wanda al-Imam Abu Awana yayi shi ma ya kwaikwayi Imam Muslim ne wajen fitar da hadisan amma sai aka samu kuma shi ya zo da lafazin cewa shahidna Khaibara bai ce shahidna Hunainan ba da yake masu sauraron karatun imma a yanzu da imma waɗanda za su bibiya baya saurari karatun daga ciki akwai ɗaliban hadisi barin tsaya in fayyace yadda mas'alar take muslim ya ruwaito hadisin sai aka samu mutane guda biyu waɗanda suka kwaikwayi muslim wajen rubuta littafin shi na faɗi da hausa ne abinda ake nufi da al-mustakhraj shine malami ya rubuta littafi ya ruwaito hadisai da isnadin shi kai sai ka zo sai ka ciccire waɗannan isnadodi na malamin sai ka bar hadisan a yadda suke kai kuma sai ka shiga duniyar riwaya da kanka kai ma ka je ka labubo wa waɗannan hadisan amma isnadodinka kai kuma shine sai a ce mustakhraj fulan ala fulanin hadisan wane ne amma ya ruwaito su da nashi isnadin to akwai mustakhraj ala sahihi muslim wanda al-imamu abu nu'aymin yayi kusan za ku ji kullun in ina takhrijin hadisan za ku ji nace abu nu'aymin ma ya fitar da shi a cikin kitabul mustakhraj sannan akwai al-musnadul mustakhraj ala sahihi muslim na al-imamu abu awana waɗannan littattafan guda biyu dukkaninsu sun kwaikwayi imamu muslim wajen ruwaya hadisi to ɗaya sai ya ruwaito riwayar ta daidai da ta sahihu muslim shine al-imamu abu mu'aymin ɗaya kuma sai ya ruwaito sai ta saɓawa sahihu muslim to da yake malaman hadisi suna aiki ne da bincike da da nazari madadin a ce abu awana riwaya ka ai ta saba wa ta muslim kuma ka ce muslim kake kwaikwayo don haka kawo kuskure sai malamai suka ce a'a na farko a dubi waƙi shin haka abin yake misali yanzu sai a ce an haifi mutum shekarar da aka kashe murtala to shekarar da aka kashe murtala zuwa yanzu da muke magana 1976 kenan to yanzu 1976 zuwa yanzu shekara nawa kenan shekara 36 to amma da aka zo faɗi sai aka ce an haife shi shekarar da aka kashe murtala don haka yau shekarar shi hamsin kaga an faɗi date of birth din daidai amma lissafin shekarun fa a yanzu ba daidai ba to malamin hadisi ba kawai daga an faɗa shi ma su faɗa ba sai ya bincika ga haka lissafin yake don haka imamu muslim ya ruwaito cewa shahidna hunainan al-imam abu ani abu nu'aymin ya kwaikwaye shi shi ma ya ruwaito cewa shahidna hunainan al'imamu abu awana da ya tashi ya kwaikwayi littafin sahihu muslim amma shi tashi ruwa sai aka ganta shahid na khaibara sai malaman hadisi suka ce to a yi ƙoƙari a gano me daidai daga cikin ƙara'in shine za a dubi yaya gaskiyar al'amarin yake shi wannan hadisin a wannan sahabin da ke bada labarin ma tukuna ya tabbata ma ya je yakin hunai ba daga cikin ƙara'in dalilai da za su taimaka a gano daidai ko rashin daidai sai a duba a ga akwai wani littafi wanda ya fi wannan tantancewa da tacewa wanda ya ruwaito hadisin sai aka ce eh wanne ne sai aka ce sahihul bukhari to a cikin riwaya bukhari sai aka ga abu hurairah yana cewa shahidna khaybara mun halarci yakin khaybar sai malam yace to kaga wannan riwaya ta bukhari wadda ta saba wa ta sahihu muslim ita ce ta daidai da riwayar al-imamu abu awana wadda yake shi ma ya mustakhraj ne ala sahihu muslim sai malam yace wa huwa sawab haka wannan riwaya ita ce daidai kama qala al qadi iyad rahimahullah kamar da al qadi iyad Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya fadi kuma kun ji yadda malaman suke aikin su dan haka riwayar ga ta a cikin sahihu muslim ce ba za ka ce hadisin da'ifi ba ne a'a hadisin sahihi ne amma wahami ya faru a cikin shi me wahami shine kuskure shikenan kawai so akwai bambancin kuskure ya faru a cikin hadisin da yake sahihi ne amma hadisin sahihi ne da kuma ka ce hadisin da'ifi ne hadisin ba da'ifi bane hadisi ne sahihi amma kuskure ya faru kamar ne wani an haife shi 1976 yau shekarar shi 50 sai a ce a'a cewa an haife shi 1976 daidai ne amma cewa yau shekarar shi 50 to kuskure ne kun ga yadda ake tantancewa ina fatan kun fahimta to haka ne dan haka gaskiyar lamari hadisi sahihi ne amma kuma abin da ya faru an samu tuntuban harshe ya faru a cikin wannan ainihin wato riwaya kuma wannan kuskure wasu sun danganta shi cewa daga malamin malaman su imamu muslim ne shine abdurrazzaq amma malamai suka ce ko kadan ba haka bane domin al-imamu abdurrazzaq ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafin shi a cikin al-musannaf din shi da ya tashi ruwaito shi sai aka ga ga yadda ainihin lafazin yake duk wanda yake saurare na ya je ya dauki littafin al-musannaf lamba ta dubu tara da ɗari biyar da saba'in da uku abdulrazak ya ce an ma'amar an zuhuri عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر كنجي dan haka Abdulrazak da kanshi a cikin littafin shi ya rawaito riwaya da cewa Khaibar kun ga kuskure ya faru ne ta ɗayan wurare guda biyu imma daga almajiran shi imma daga almajiran almajiran shi to me nake nufi da wannan magana imma almajiran shi Muhammad ibn Rafi' da Abdu dan Humaid waɗanda su suka karantar da Imam Muslim wannan hadisin imma daga cikin kuskuren ya faru imma kuskuren ya faru ne daga shi kanshi Imam Muslim la yustab'adu hadha wa la yustaghrab wannan ba za a ce ba zai yi ba ba za a ce wannan ai abin mamaki ne bakon abu ne a ce Muslim yayi kuskure Muslim mutum ne zai yi kuskure jama'a kun fahimci wannan bayanan da kyau to sai mu komo ainihin cikin hadisin yake cewa shahidna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hunainan mun halarci yakin hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am na'am ya tabbata cewa Abu Hurairah ya yakin Khaybar ya halarci Khaybar a lokacin ya musulunta kuma ya halarci yakin Hunain din shi yasa wannan ba za ta zama karinar da anan za a iya gane kuskuren ba Abu Hurairah duk ya halarta ina fata an gane domin ka koma tarihi zaka ga cewa yakin Khaybar dai a cikin shekara ta bakwai aka yi shi yakin Hunain kuma an yi shi a cikin shekara ta takwas an yi Khaybar bana shekara ta bakwai bayan hijira baɗi kuma da shekara ta kewo aka yi ainihin yakin hunain ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka Abu Hurairah yace mun halarci yakin hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan tambihi na biyu in wannan kuskuren in ya faru a cikin littafi ba ka da damar ka cire shi ba sai dai ka zo ka karanta kuskuren amma ka yi bayani haka haka malamai suke yi shi yasa harka ta ilimi ko ba harka ce ta wauta ba don an samu wasu yan takife sun yi ganganci akan tafsiri na tarjamar Hausa ta Abubakar Muhammadu Gumi na'am nace yan takife na'am nace kuma sun yi ganganci saboda sun saba wa tafarkin malamai idan malami ya rubuta littafi sai kaga kuskure a cikin littafin baka zuwa ka ɗeba kuskuren ka sa abin da yake daidai ba a yin haka ko kaɗan in yana da rai sai ka je ka same shi ku tattauna shi da kanshi ya cire kuskuren ya gyara in ya ki karɓe ko ya ki gamsuwa da hujjarka sai ka je sai ka rubuta littafi daban sai ka raddin waɗannan kurakuran da kai mai nasiha ya ki gyarawa idan kuwa ya riga ya mutu to ko ƴaƴan shi ba su isa su halatta maka cewa je ka ka ciccire kurakuran ka sa abin da kake gani daidai ba ba a taɓa yin haka a duniyar ilimi ba su waɗannan ƴan takifar kuma wai suna da'awar sun yi karatu daga jami'ar Madina suka je suka cire duk inda Malam Abubakar gumi suke ganin yayi ɗayan abu biyu na farko shine ko su ce ya wannan Hausa kuskure ce ko kuma su ga zamfaranci a ciki ko sakwatanci tintini nake wannan maganar yau ta kai ne nake fayyace ta Malam Abubakar gumi ba zamfare ne amma ya zama cikin sakwatawa ya zama cikin kanawa ya zama cikin katsinawa don haka hausar shi tana yawo a cikin waɗannan hausar idan ya rubuta kalma in kana ganin ta kuskure ce fara tuhuma kanka tukuna kana jin irin hausar da yake ji to yaushe za a ce kai bakano kuma bakanan cikin birni ba ma bakanan ƙauye ba ka samu bazamfare wanda ya girma tsakiyar zamfarawa ya kware da hausar shi ta zamfara ya zo ya rubuta littafi sai ka ji wannan kalmar ta saba wa ɗanɗanon hausarka ta kano sai ka ce kuskure ce ba haka ake ba yanzu ba sakkwace ko bazamfare ko bakade ko wayo sai ce haka nika tammaha to me ce ce ma'anar nika tammaha mala eh to shi din ne dai haka nika tammaha gashi nan mawaƙi ce haka nika tammaha ga sarki Allah to me tammaha zato ko tsammani to yanzu dukkanawa ba sa wannan hausar to yanzu bakan in yazo ga naga haka naka tammaha sai ce ba hausa bace sai ya ta sai ka haka nake tsammani idan aka kai ta jami'ar bayero kuma faculty na hausa sai su cire sai su ce tsammani kuma ba hausa bane tsammani ba hausa bane larabci ne tsam'an ne sai ce kai ma ba bahaushe bane bagwari ne kai ya yi hausa ka cire ka ce ba hausa bace saboda ka girma a cikin GRA so ina so ku fahimta jama'a idan malami ya rubuta littafi sai aka samu kuskure duk karatunka ko ba za ka cire kuskuren ba sai ka bar kuskuren kana ji kana gani kuskure ne in ka zo kuma ka karanta da kuskuren amma sai ka bayyana kuskuren shine abin da kuka ga mun yi kun san dalili ta iya yiwuwa har yanzu kai ne kake ganin abin kuskure ne amma abin ba kuskure bane sai daga baya Allah ya kawo wani wanda zai gano abu Samir ya yi tahqiqin littafin Kitabut Tauhid bayan shekara wajen ashirin da biyar da yin wannan ta hakikin akwai kalmar da ya zartar da hukuncin cewa kuskure ce har aka zo aka buga tahzibin littafin ya ɗauki kwafi kwaya ɗaya cikin biyu da aka kawo mai daga Misra ya bani ɗaya ya sake nuna min cewa ya sake tabbatar da gyaran kuskuren nan wallahi jama'a mun rabu bayan kwana uku mun zo mun zauna a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi ya gano wannan wurin ba kuskure bane sai ce ina nuska ta nace tana masauki yace ka fito da ita lokacin sallar magariba na fito da ita sai ja layi yace ba kuskure bane yace kaga yadda karatun yake gashi daidai ne kama da yana ganin ibnu khuzaima din ne ya kuskure saboda ilimi ne saboda haka iya abinda malamai suka bayyana masana sun gano cewa wannan wurin da ya faru a cikin sahihu muslim kuskure ne amma ba su da authority whatsoever ba su da iko da za su goge su mayar khaibar din sai dai su kawo dalilan su cewa kaza ya tabbata kuskure ne suke gani saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza karshe sai ka ji sun ce me sai ka ji sun ce wallahu a'lam dan haka duk inda suka yi magana sai su mai da al'amarin ilimi da Allah ashirin shi ma malamin duk da ya gama waɗannan bayanan kaf ƙarshe sai mai da al'amarin ilimi ga Allah jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka Abu Hurairah yace mun halarci yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala li rajulin mimman yud'a bil Islam wani mutum da ake danganta shi zuwa ga addinin musulunci sai manzon Allah ya yi magana akan shi ya faɗi kaza an fahimta wani mutum ne da ake danganta shi zuwa ga addinin musulunci haka zaka karanta wannan wuri faqala li rajulin mimman yud'a bil islami ana siffanta mutumin ana danganta shi da musulunci wato ana cewa shi mutumin musulmi ne wannan yana nuna maka me Abu Hurairah yana shakkan musuluncin wannan mutumin na'am saboda baka zo ka ji karatu zai bayyana munafiki ne shi yasa Abu Hurairah da ya tashi sai ce sai Annabi ya magana game da wani mutum wanda ake danganta shi ga musulunci a cikin wata nuska ta sahihu Muslim fa qala li rajulin mimman yad'i al-islam yad'i al-islam sai manzon Allah ya faɗi wata magana ga wani mutum da ke da'awar musulunci yanzu shine ke da'awar musulunci Abu Hurairah bai yadda ba ko kuma a can ana danganta shi ga musulunci Abu Hurairah bai gamsu ba Annabi yace hada min ahlin nar wannan mutumin duk da kun ga ana cewa musulmi ne sai Annabi yace amma dan wuta ne falamma hadarna alqitala Abu Hurairah yace da muka je wurin yaki qatala ar-rajulu qitalan shadidan mutumin nan yayi yaki yaki kwarai da gaske fa asabathu jirahatun har rauni ya same shi fa qila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ar-rajulu alladhi qulta lahu anifan innahu min ahli an-nar mutumin da kace dazu dan wuta ne fa fa innahu qatala al-yawma qitalan shadidan yayi yaki matukar yaki fa yayi jihadi ya manzon Allah kuma kace wannan mutum dan wuta ne wa qad mata ya riga ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار sai manzo Allah yace wuta ya tafi kun ji masu magana da wahayi dazu dazu ba a tafi yaki ba annabi yace wannan mutumin dan wuta ne sai abin yi wa mutane nauyi aka je wurin jihadi aka dawo an ga mutumin nan yayi sadaukantaka yayi gwarzantaka yayi kaza ya kashe kafirai sai mutane abin da ya manzon Allah mutumin nan fa da kace dan wuta ne yayi jihadi yayi gogormaya ya kashe kafirai yayi wa arna ta'adi kuma ya mutu faina wannan jihadi sai manzon Allah ya ce wuta ya tafi fakaba ba'd al-muslimina an yartaba kai sai da wasu musulmi ma suka kusa su shakka sai da suka kusa su shakka ya ya ya mutum yayi jihadi yayi kaza yayi kaza فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ana cikin wannan hali za a yi shakka ne za a gaskata ne za a ƙaryata ne an shiga cikin rudani dai ga mutum ya mutu yana jihadi amma annabi ya ce wuta ya tafi ana cikin wannan tantama sai labari ya zo aka ce ab ai bai tabbata ba ya mutu wato bai mutu ba walakin nabihi jirahan shadida sai dai yana da raunin mukane masu yawa falamma kana minan laili to da dare yayi lam yasbir alal jirahi sai ya kasa hakuri game da waɗannan ciwuruka waɗannan rauni faka tala nafsahu sai kashe kanshi fa ukhbara nabi sallallahu alaihi wa sallam bi zalika sai aka je aka bawa annabi labarin cewa mutumin nan ka san an ce dama bai mutu ba to raunuka ba suka tayar mai da ciwo da daddare sai ya kashe kanshi fa qala sai manzo Allah ya ce Allahu akbar Allah shine babba ashhadu anni abdullahi wa rasuluhu na shaida ni da kaina bawan Allah ne kuma ni manzon Allah ne Allahu akbar jama'a kun fahimta da kyau thumma amara bilalan fanada fi nasi manzon Allah sai ya sanya bilal yayi shela a cikin mutane innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima babu wanda fa zai shiga aljanna sai ran da yake musulmi wa inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din amma kuma Allah zai karfafa wannan addini bil rajul al-fajir da koda da mutumin banza ne shikenan yanzu wannan ya fassara mana duk abin da ake rudani akai kaga dai na farko ana shakkar yawa za a ce mutumin nan yayi kaza yayi kaza amma kuma yana wuta ashe bai mutu ba dare da ya ji cututtuka sun matsa mai sai ya kashe kanshi yana kashe kanshi sai labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kenan in kuna shakka yanzu kun daina shakka to mutumin nan ya tafi wuta haka sai manzon Allah ya ce dan haka ina ƙara tabbatar muku da cewa ni dinnan fa bawan Allah ne kuma ni dinnan Allah ne ya aiko ni ba da ka nake magana ba to amma tunda mas'alar ta yaɗu labari ya kai gare ta manzon Allah ya ce wani mai jihadi mai gugurmaya mai kaza annabi ya ce dan wuta ne sai manzon Allah ya ce ka bi bawa da labari cewa mutumin nan da ya mutu ga irin yadda ya mutu ga irin yadda al'amari yake kuma ga ka'ida daga yau kowa ya sani da cewa babu wanda zai shiga aljanna sai musulmi amma kuma wannan addinin Allah zai iya kawo koda mutumin banza ne ya taimake shi dan haka ganin wannan mutum munafiki ne ya kai ya komo ya shiga ya fita duk wannan halin shi na banza ne amma kuma Allah yana amfani da shi wajen taimakawa addini jama'a kuna fahimta shi yasa za ka zo ka ji karatun mu zai tattauna akan mas'alar yau ba ka ganin mutum ya mutu a wurin jihadi ko ya mutu ta hanyar taimakawa addini kawai ka ce shahidi ne ba a faɗin haka imam bukhari haƙƙun labadi yace babun la yuqalu shahidun ba a cewa wani shahidi kai tsaye sai in nassi ne ya zo kaga sayyidina hamza nassi ya zo ya ce shi shahidi ne hanzala nassi ya ce shi shahidi ne baban jabir abdullahi dan hiram nassi ya ce shi shahidi ne to ire-iren waɗannan sai ka tsaya anan amma kai a iyakar ganin ka wani ya mutu a fagen jihadi sai ka ce mu ne mishi fatan alheri mu ne mishi fatan ya samu darajar shahada don ta iya yiwa abin da muke gani daban da abin da yake hakika a wurin Allah to lokacin da kake ba da shaida cewa shi shahidi ne to yanzu ka wuce matsayin abin da dan adam ya sani ka tafi da matsayi ne na ubangiji to baka san wannan ba Allah kadai shi ya san waye shahidi ina fata an gane don yana daga cikin waɗannan kurakuran jama'a hatta sardauna zaka ji suna cewa shahidi a sai dai mu ce an yi mishi fatan mutuwar shahada hatta malam Ja'far zaka ji suna cewa shahidi a sai dai a ce mun mishi fatan mutuwar shahada haka saboda baka da nassi akai sai dai kana ganin akan addini ne suka rasu to tunda abin alheri muka sani game da su mutanen kirki ne to mu ne musu fatan su samu darajar shahada ko kuma sun same ta amma kakka yanke ka ce kai tsaye ash-shahidu sardauna kai tsaye ash-shahidu ja'far ka tafka kuskure babban kuskure saboda ba zamanin wahayi kake rayuwa ba ina fata an gane Allah madaukakin sauke ce maka to jama'a kun ji wannan hadisi na daga cikin matsalolin da wannan ainihin hadisi yake ainihin wato dauke da su waɗanda ainihin suna da yawa wannan mutum dai gashi kamar yadda ina fatan duk wanda ke saurare na yaje karanta littafin tanbihul mu'lim wani littafi ne wanda aka yi aiki akan sahihu muslim dangane da sunayen mutane da suka zo a cikin sahihu muslim amma ba a bayyana sunayen ba wannan mutumin wane ne shi wanda ya irin wannan mummunan mutuwa annabi wannan magana akan shi sunan shi Usman Usman qafun zayun mimun alif nun Usmanu al-Imam al-Khatib al-Baghdadi da shi da Nawawi duk su suka faɗi wannan suna nashi kuma Khatib al-Baghdadi ma yace wa kana min al-munafiqina yana daga cikin munafikai shi wannan mutum amma kun ga munafiki ne gashi nan yayi ne kafin ya taimaki addini shi ne kwanaki muka yi magana a nan a wurin karatun fikin sira wadda ita ma ta ɗaure mutane da yawa kai wace karkar mamaki daga cikin malaman ku akwai wadanda suke munafikai ne daga cikin sarakunan ku akwai wadanda suke munafikai ne daga cikin limaman ku akwai daga cikin shugabannin kungiyoyi da shehunne daga cikin kaza kaza duk akwai munafikai kakku mamaki to kai abin da zaka duba kamar wani din a ce munafiki kaga ga irin ta wannan annabi ya bi jihadi annabi ne limamin shi a jihadin da umarnin annabi ba fatawa wani dan take ce ba ya je jihadin kuma ya yi wa addinin musulunci aiki amma kaji Allah ya so ya ɗaukaci addinin ne da shi kai amma shi fa wuta ya tafi shi yasa kullun ka rinka yin taka tsantsan kar daga kaga abubuwa kawai kai saurin zartar da hukunci a cikin ilimin Allah sai ka zartar da hukunci a cikin iliminka ka ce a iyakar ganin mu wane yana kula da sallah yana kula da gina masallatai yana kula da ayyukan alherai yana taimakawa kaza yana taimakawa kaza don haka mu ne mushi fatan alheri amma karka ce a habawa na ayyan ai zuwa suna ce musulmi ke dafa aljanna wai Allah ya kawo kuskure as-sayyida Aisha mata annabi ce a cikin gidan annabi wata ran aka kawo wani yaro dan lahuhu dan karami haka Aisha sai ta ce oh wannan ya more haba usfurun min asafiril janna wannan wata ya tsuntsuwa ma Allah zai mai da shi kawai aljanna annabi ya ce Aisha iya karatun naki kenan ta ce eh to naga wannan bai yi mugun aiki ba bai balaga ba ma manzo Allah ya ce ai Allah da ya halicci wuta ya riga ya halicci yan wuta tun ran da ya ta da ya halicci yan aljanna yayi yan aljanna tuntuni jama'a kun fahimci wannan haka Usman dan Maz'un dan uwan annabi ne sun sha nono daya da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu wata mata shigowa ta tana cewa hani allaka ya Usman ya Usman ka bace kai dan uwan manzon Allah ne ka mutu yanzu kana can aljanna manzon Allah yake ke ki shiru ni da nake manzon Allah ban san yadda za ta kasance ban an je lahira shiru Allahu akbar alamun sun bayyana cewa annabi ya faɗi haka ne saboda a lokacin Allah bai bayyana mishi ainihin nashi matsayin ba shi yasa kaji Qur'ani ma ya kawo irin wannan la adri ma yaf'alu bi kun ma kuntu bi an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ban san yadda za a yi da ni ba haka kuma ban san yadda za a yi da ku ban an je lahira in attabi'u illa ma yuha ilai ina bin karatun da aka koya min ne kawai aka yi min wahayi dan haka kowa ma yi bi saboda haka wallahi jama'a kowa yayi a hankali kar ka ga cewa wai kai ubanka malami ne ubanka kudi ne ubanka gausi ne ubanka shugaban kungiya ne a ubanka shine wani dan haka kawai ko kuna ganin ta gyaru wallahi wallahi rudi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba saka wa sahabbai ko ƴaƴan shi ko ƴan uwan shi talala ba yace tunda ku sahabbai ne ku je ku aikata duk abin da kuka so aljanna ta tabbata gare ku tunda ku mata na ne ku yadda kuka so tunda ku ƴaƴana ne ba komai ruwa Allah cewa wa safiya amat rasulullah ya ke safiya ke yar ubana ce idan kina bukata yanzu ki zo ina da hali in sai miki injin nika in sai miki atamfa in yi miki alheri amma wallahi ki yi aiki kamar yadda kowa yake in aka je lahira Allah ba ruwana da ki la ughni anki min Allah shay'a abinda zan tsina na miki baki komai ba ki je lahira da cewa ai dan mu ne wallahi ba zan tsina na miki komai ba sai manzo Allah ya baro musu gaba daya sai ce wa Fatimata binta Rasulullah ya ce Fatima yar manzon Allah aka ce ya kira ta da yar manzon Allah ne don kan wani ya dauki wata Fatima ce don akwai Fatimomin da yawa a Madina ke Fatima yata samirin mali cikin kudi na ki nemi duk abin da kike so in yi miki atamfa in yi miki shabba in yi miki zobe da komai amma ki aikin muka je lahira ba zan tsina na miki komai ba haka ake son duk wani babba ya tawar da himma a cikin gidan shi kar kawai ka nuna musu a'a an nuni da abin wallahi ƙarya ne in aka je lahira wallahi Allah ne kadai yake da iko anan ne ake samun masu runtu mai martaba ne sarki mai daraja ta kaza sarki mai kaza wannan duk ƙarya ne ana wayar gari a dandalin alkiyama Allah zai kwance kowa rawani yace limanin mulkul yau yau mulkin nawaye yau nawaye aka ce sai an shekara 40 kowa ya shiru amsa ma a ce na Allah ne yana tsoro shekara arba'in sannan sai Allah ya ce lillahi wahidul qahar mulki na Allah ne shi kadai kuma yau warin jayi kowa to sannan sai Allah ya fara bayyana authority ya fara cewa mai al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau kowa za a yi mai sakamakon aikin da ya aikata la zulmal yau yau ba zalunci inna allaha sari'ul hisab kuma ba daga shari'a duk wanda aka kawo shi gaban Allah daga nan sai wuta ko aljanna ba za a ce an daga ba a je a yi bincike babu so da haka jama'a kada wanda ya yaudare ka ya ce maka saboda shi ne kaza wallahi al'azim ƙarya ne shi yasa wani zindiki yana cewa wai ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadiri wai yana kunyar Allah ne kawai in ba dan haka ba da a titin nan na Mandawari zai zo ya sauke aljanna mu ko anan mu ta shigar ta ba fargaba wai saboda girman sai da Abdul Qadiri sunan wannan littafin fathul maula fi zikr manaqib sayyidi abdul qadir al-jilani Nasir Kabara ya rubuta shi da Hausar Boko ya rubuta shi yana nan a cikin makarantar nan ba rubutun Nasir Kabara da Hausa ba da Larabci ba balle a ce ba mu fassara daidai ba baban kunya sarkin sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir yana aiki da kun fa yakun Amirul Awliya yake tun azal habarar agun da ba mai fa da da ba mai ja da shi a ita mutum yana yara mun haddace ta dole shigantaka a cikin Kano muka karatun soro wallahi alazim yaudara ce jama'a annabin Allah Musa ya tara bani Isra'ila ya ce musu kun san cewa iyayenmu sun ce duk wanda za mu bar garin nan a nemo inda kabarin annabi Yusuf yake a kwakule a tafi da shi suka ce kwarai sai ce to yau za mu bar garin nan mu bani Isra'ila dama kakanni suka zo da mu bani Isra'ila daga Filistin suke jikokin Annabi Yakuba amma dan uwansu Yusuf ne taba samun mulki suka zo to amma wata rana ba su bar garin to yau ta yi jama'a ina kabarin Annabi Yusuf yake wayo sani kowa ya shiru sai ta tsohuwa can a ƙarshen sahu sai ta daga hannu in kin san da kabarin Annabi Yusuf yake tace na sani to mu je ki nuna mana sai ta ce a'a sai an bani aljanna wai sai an baki aljanna ta ce eh yace ai ba ta ba ce tace a to shikenan ni ko ba zan nuna ba nan take sai Allah ya mai wahayi yace ka ce mai aljanna ya bata kun ji mai abin ya baki to inna eh Allah da yake da aljanna ya ce ya baki mu je ki nuna mana annabi Musa yana daya daga cikin manyan manzanni bai ba da aljanna ba yanzu nan wasu fitsararru har mabudin aljanna suke bawa a nan tudun wada mabudin aljanna ba a baka zandarmi mai kuba wallahi ku daina wasa da al'amarin Allah wallahi an cuci mutanen kasar mu ne ba a karanta musu waɗannan maganganun na annabi ba shi ne kawai shi yasa kuka ga duk inda aka tayar da irin wannan hankalin su yake tashi dan me za a karanta a wayewa da kan mutane don menene sovereignty sarauta gaba daya don ne iko gaba daya da mallaka don ne za a mai da shi da Allah kawai don ne wani da wani ba za a bar su su ma su iko a cikin mallaka Allah ba Allah shi kadai ne yake da sovereignty shi kadai yake da sarauta da iko da iyawa da isa kuma kayan Allah na Allah ne kadai kaji har annabawa ba sa sadaukarwa aka je ta ce kun ga ruwan nan suka ce ku kwarfe shi aka kwarfe ana kwarfewa sai ta ce ku tona ana tona sai ga kabarin annabi yusuf suka dauke suka tafi shi hadisi ne sahihi al-imam al-hakim abu abdullah ibn sabur shi rawaito shi a cikin littafin al-mustadrak da isnadi sahihi Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'an musulmi kun ji wannan hadisi da muka karanta na abu huraira hadisin nan sahihi ne al-imam al-bukhari ya fitar da shi kamar yadda kaji muslim ma ya fitar da shi sai dai kaji Bukhari da lafazin da ya fitar da shi cewa shahidna Khaybara Muslim kuma ya fitar da shi da lafazin da muka ce kuskure ne da yace shahidna Hunayn bayan ainihin al-Imam al-Bukhari al-Imam Abdurrazzaq ya fitar da hadisi umma kuma ta ba mun fadi haka al-Imam Ahmad haka Abu Awana haka al-Imam Abu Nu'aym haka al-Imam Ibn Hibban al-Imam al-Barrawi ma ya fitar da wannan ainihin hadisi haka nan al-Imam al-Baihaqi haka nan al-Imam al-Qubai a cikin littafin shi Musnad al-Shihab dukkan waɗannan malamai sun fitar da ainihin wannan hadisi wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu kuwa dangane da fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da su minha bayanu ta'zim qatl an-nafs li dajr asabahu ma'a ma balaghat al-alam wa annahu yunafi al-iman wa huwa wajh al-mutabaqa fi iradihi fi abwab al-iman wannan hadisin jama'a yana bayyana cewa mummunan aiki ne mutum ya kashe kanshi saboda me saboda wani ciwo da ya same shi duk irin raɗaɗi da zugin da ciwon ya kai maka duk irin damuwa da takaici da talauci duk zafin korarka daga makaranta ko korarka daga aiki ko cinye maka kuɗin fansho duk yadda tsananin rayuwa ya ƙuntatu gare ka 'yan fashi sun maka fashi ba uzuri bane akan kashe ka kashe kanka in ka kashe kanka da waɗannan dalilai ko makamantan su har yanzu ba ka da uzuri a wurin Allah duk radadi duk bala'i duk musiba bai halatta ka kashe kanka ba kuma yin haka yana kore imani to kun ji dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin dama ana magana ne akan ne babin imani to na daga cikin abin da ke rusa imanin ka ya wargaza imanin ka shine ka kashe kanka wa minha bayanu anna aljanna muharrama illa ala almu'minin kuma wannan bayani yana nuna mana cewa kiristoci da yahudawa da mushrikai da munafikai ba za su shiga aljanna ba su wai za su shiga aljanna kadai su ne ayyukan mu'minai ومنها بيان أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر wannan karatu ne ya bayyana mana cewa wannan addini Allah madaukakin sarki zai iya taimakawa addinin da fajirin mutumi yasa manyan musulmi ne ministoci da daraktoci da permanent secretaries da shugaban kasa da kowa suke sallah a masallacin Abuja lokacin Abacha amma ga masallacin na zuba ana ta neman taimako an kasa samun kuɗin da za a gyara shi labarin ya je wa Jarmai Usaini yana ministan Abuja Jarmai Usaini ba musulmi bane kafirin kan dutse ne na Plateau amma me ya faru sai ce yana waran Sardauna a ce ga masallaci na zuba a zo a bashi bill estimate din a bashi kuɗin gyaran nawa ne aka faɗa mai sai drafting kuɗi har ya ƙara kaga tattawar musulmi ministoci shugaban kasa permanent secretary su wane ne duk suna sallah a wurin amma sun kasa gyara sai ga wani kafiri Allah ya kawo shi ya gyara to haka haka aka samu garba madaki a nan jihar Kaduna ƴaƴan musulmi ya rinka biya wa makaranta suna tafiya Sudan da ƙasar Masar garba madaki ga gidan man shi nan gidan man fetur din shi baka tafi ne dan nan kudancin Zaria ne daga cikin makiya addinin musulunci a nan jihar Kaduna a nan Najeriya an fahimta jama'a a cikin waɗanda ya ɗauki nan suka yi karatu nan yau akwai waɗanda suka haddace alkur'ani shine inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din walau bir-rajul al-fajir ko da mutumin banza ne wannan ana so a nuna maka ne ba daraja ce ga mutumin banzan da fa daraja ce ga addini cewa shi addinin ko talin kaka sai Allah ya taimake shi ko da mutumin banza ne sai ya zo ya taimaka wa addini haka abin yake irin waɗannan labaran suna nan da yawa a ƙasar nan an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka ومنها بيان معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة وآياته الباهرة حيث أخبر بالمغيبات فظهر صدقه في آه Hey, ma'ana wannan karatu yana bayyana mana irin mu'jiza annabi a sarari da kuma cewa ayoyi da Allah madaukakin sarki ke nunawa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne bai faru ba annabi ya faɗa kuma abin ya faru da har an so a yi shakka saboda ganin sabanin abubuwa na zahiri amma sai abu ya dawo ya tabbata gaskiya ne a nan take kuma ba tare da an kai wani lokaci ba haka al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan haka malamai suka mayar da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama wani darasi ne mai zaman kanshi a cikin karatun sira a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama sanin darajojin manzon Allah ta hanyar mu'jizojin shi misali na daga cikin shine wannan alqur'ani da Allah yake cewa awalam awalam awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim dan suka ce a kawo aya a kawo mu'jiza a kawo wani miracle sai Allah ya ce wannan qur'anin bai ishe su ba gashi nan ana karantawa to duk kowaye kai a duniya akwai wani abu a cikin alkur'ani wanda in an karanta maka shi dole sai ya buge ka sai ya baka mamaki kowaye kai ba mu rage ba sai dai in ba qur'anin bane dan boko ne kai dan arabiya ne kai malamin tarihi ne kai ko archaeologist kuma ta karatun da muka ga muku ana suratul ahqaf واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف da Allah madaukakin sauki ya bada tarihin adawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce sun rayu ne akan tudu rairayi akan yashi da Allah madaukakin sarki ya tashi azabtar da su waye ya tabo da hadari ashe azaba ce da azabar ta zo ta hallaka su daga sama sai Allah ya tabo da kurai yashin sai ta rufe garin gaba ɗaya sai garin ya bace a duniya ba gano garin ba sai 1984 after how many thousands in the history of the world more than 5000 years fiye da shekara dubu biyar da haɗe garin 1984 sai aka gano garin aka binciki malaman tarihi historians archaeologists waɗanda suke bincike game da abubuwan tarihi aka ce an gano in the entire documentation of the archaeologists and the historians ba a taɓa samun wani littafi kwaya ɗaya wanda ya kawo tarihin wannan garin ba sai alkur'ani tsarki ya tabbata ga Allah ina masu biology ina masu physics ina yan telecommunication ina yan kaza ina yan kaza everything is there documented in the most glorious Quran saboda haka a cikin hadisi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam babu wata mu'jiza wadda za ta sa ai imani da wani annabi sai da Allah ya baka duk wata mu'jiza da za ta sa ai imani da wani annabi a kowane zamani to annabi ya zo da irinta amma mafi girmanta ita ce alqur'ani don haka duk sanda mutanen maka suka ce a zo da aya a zo da aya sai Allah ya ce a Qur'anin ya isa ai ai ba a gama digesting din ayoyin da ke cikin Qur'anin ba tukuna jama'a kun fahimci wannan da kyau haka al'amarin yake jama'a saboda haka faruwar wannan abin da kaji ko to mu'jiza ce ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Salamatu bin al-Aqwa bakauye ne yana kiwo a daji yana kiwon awaki sai kyarkeci ya rugo a guje ya zo ya samu akuya guda ɗaya sai turmishe sai gudu da ita salama ya bi kyarkeci a guje shi ma ya danne shi ya kwato akuyar ya rungumo a bar shi ya juwo sai kyarkeci ya turje sai ya harare shi ya ce yanzu na o saboda bakin ciki akuyar kwaya ɗaya na ɗauka zan yi karin kumallo ka kwace sai salama ya ce la dabba na magana abin mamaki sai kirkice ce kai Allah kai shiru abin mamaki ya wuce ba Muhammadu can a birnin Madina ana saukar da wahayi daga saman bakwai kana nan daji da awaki in kai ne shi baka mai da akuya ko baka mai mai haka ma ka mai mai tukunci don ya baka labari ya buwa na ya maka breaking news salama ya tattaro awakin shi je kai masu su sai taro madina shi da ma taba jin labarin annabi bakka kaji tsarki ya tabbata ga Allah yau kuma kyarkeci shine ya zama means of communication da Allah ya amfani da shi ya isar da sako kyarkeci kabar Allah zai yi aiki yadda yake so yanzu yana bincika kai yau na labarin wani mutumi ba ƙureshi ya zo yana jawabi daga sama aka ce ga masallacin litan sai zai je zama annabi ya gaya annabi annabi ya da ruwa miƙe ya ce dama dabbobi sai sun yi magana kafin tashin alƙiyama iyakacin ma'ana hadisi kenan ba rediyo ake nufi ba kamar yadda yan boko suke cewa ko rediyo da handset wannan shirme ne dabba jaki alfadari mage kulya kabangare miciji sai sun yi magana kafin duniya ta tashi wancan da suka fara kaɗan ne don duniyar ta kusa tashi iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar so da aka zama musulmi kun ji a kuda yake magana dama shi haka aka halicce shi ana nufin dabbar da ba ta magana kai maka taba jin jaki yana magana ba to wata ran zai kai baka taba jin doki yana magana ba to wata ran zai annabi ya bada labari cikin hadisin bukhari yace wata rana wani yana kan saniya ya hau kanta yana tafiya yana dukanta da ta ji zafi zafi sai ta sai ta ce mali hadha khuliqt kai ni fa ba dan haka aka halice ni ba sai mutane suka ce baqaratun takallamat saniya tana magana sai manzo Allah ya ce amantu bizalika wa amana bizalika abubakar wa umar ni na yadda abubakar da umar ma sun yadda amma ba abubakar da umar ba su aure amma manzo Allah ya san duk abin da ya faɗi ba su yadda da haka babu mamaki na taɓa gaya muku ina nan da kaset ɗin da ne dokumentin ɗin shi na jakan magori tsawon shekaru tun musa waziri yana jakan magori mage ce a jihar bauchi can wajen alƙaleri wani ya kura ta babban goyo bi ta a guje da ta ga ta rasa inda ba ta je ta ce wayo Allah shi ma sai juya a guje kaset ɗin yana na makarantar nan documented ba wani abin mamaki tun da mun karanta manzo Allah ya ce haka ba ta faru mu ba mamaki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama so da haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce haka Allah yake samurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta wa tabayyana annahu al-haqq Allah zai ta bayyana ayoyin shi an haifi da da la ilaha illallah a gaban bayan shi goiba ta fito da la ilaha illallah a jikinta haka duk waɗannan ayoyin Allah ne Allah madaukakin sarki taimaka don haka mu'jizar annabi gaskiya ce tana tabbata a kowane zamani wa minha jawazul ikhbari an halir rajul sayyi idza kana al ikhbaru bihi yuhaqqiqu maslahatan shar'iyya min tahzirin aw ghayrihi wannan karatu da muke a yau yana nuna cewa babu laifi a bayyana halin wani mugun mutum idan ya zama in an ba da labarin shi akwai wata bukata kamar ne kamar tsoratarwa game da shi ko wani abu makamancin haka kaga mutumin kirki yana mu'amala da wani mutumin banza a zahiri ka fahimci bai san shi ba to kai ya cuce shi sai ka kira shi sai ka ce malam wane eh ko bawon Allah na ga kai bako ne a garin nan kaga wannan eh to dan luwaɗi ne mafi karancin abin da zai maka in ana ganin ka tare da shi zai bata maka suna to ka guje shi to kaga wannan kamar gulma ce ko amma tunda akwai maslaha akwai bukata da ta kama to wannan babu laifi sai kaga wani yana zuwa wurin yar wani sai ka san mai dari ne haka yake bi yana yaudara ƴaƴan mutane sai ka kira shi sai ka ce na ga wani ya zo wurin yar ka eh to ka tabbatar da cewa ka tantance ya zo neman aurenta ne ko yaudara ya zo don haka yi wa ƴaƴan wani da wani da wani da wani to anan babu laifi ina ba mu samu hujja wannan shine gashi annabi ya tsorata game da wannan mutum wa minha bayanu azamatul islam wannan karatu ne yana nuna mana irin darajar da addinin musulunci yake da ita wa makanatuhu rafi'a da kuma irin daukaka mai girma da musulunci yake da ita haifu ja'alahu Allah ta'ala muayyadan yayin da Allah madaukakin sarki ya sa addinin ya zama abin karfafa ka duba duk duniya jama'a an yi taron dangi ne ana son kashe musulunci tun san da annabi ya zo da shi ba a taba haduwa duk duniya ana bin musulunci ba ba a taba haduwa duk duniya ana goyon bayan addinin ba amma an taba hada kai duk duniya an juwa musulunci baya kuma kowa yana makirci ne da gwargwadon ikon shi amma sai kaga Allah madaukakin sarki ya karfafa addinin to wanda yake nuna maka addinin babba ne ba don wannan karfafa bada tuni addinin babu labarin shi domin irin yadda addinin yake da makiya gawurtattun makiya na nesa da na kusa na musamman da waɗanda suke sakarkaru to da tuni babu labarin addini dubi addinin kirista mutum ɗaya ne ya ta mai a dare ɗaya sai da ya face-face da shi har yau ba a iya gyara addinin an koma da shi yadda yake ba shine Bruce tun da ya ta'amma addinin ya ruda addinin ya kawo rudani har yau addinin a cikin rudani yake mutum daya a kowane zamani kafirai sukan ware wasu mutane tattaruwa waɗanda tun suna ƙanana ake tarbiyyar su suke addinin su ma addinin makirci shi yasa musulmi ku daina jin tsoron duk wani makirci duk wasu takaddu da wani zai zo da su ya zo da takaddu fayil guda ya ce gashi an gano kan suna kaza tsuwayen kan su ne vatican sun yi wa musulunci haka amma musulunci bai rushe ba li'anna addinin mu'ayyad addinin Allah ya alƙawarin sai ya karfafe shi abinda ake so kai kokari ka zama daga cikin agencies ka zama daga zan daga cikin equipment ka zama daga cikin vehicles ka zama daga cikin tools ka zama daga cikin kayan aikin da Allah zai amfani da su wajen karfafa addinin amma ka sani in ma baka zama ba sai dai Allah ya yi aiki da wasu kuma sai ya taimaki addinin kai kuma sai ka ji kunya don haka kai marmaza kai rijistarin kanka da addinin musulunci wajen taimaka mishi da kuɗinka ne da ƙarfinka ne da iliminka da jikinka da shawararka wallahi ka shiga cikin harkar taimakawa addini fafur addini ne kawai zaka taimaka mishi Allah ya tsare darajarka Imam Muslim yau shekara 1200 mun karanta tarihin shi anan mun ji cewa hamshakin mai kuɗi ne ka cewa duk duniya yau har garin su ne sabuwar kaje ba za a nuna maka gidajen shi ba ba za a nuna maka kamfanonin shi ba ba za a nuna maka hannun jamin shi ba amma yau ga littafin sahihu muslim ya kewaye duniya kaf ta kar ka sake baka taimaki addini ba amma ka sani ko baka taimaka wa addinin ba Allah zai taimaki addinin dan ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah amma ba za ku taimaki manzon Allah ba Allah ya riga ya taimake shi shikenan magana ta kare manzon Allah ko ba kwanciya yayi bacci hajaran majaran ya huta Allah zai taimaki addinin faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn Allah sai ya kawo mishi wani aboki wanda yake ji da duk damuwar da ta damu manzon Allah shine Abubakar ne Siddiq dan haka karatun boko kake yi ka sha alwashin zaka taimaka addini ne kai dan kasuwa ne ka sha alwashin zaka taimaka addini malami ne kai kake wa'azi ko kake da'awa ka sha alwashin cewa addinin musulunci zaka taimaka da malantarka kar ka taba yin karatun boko don ka samu kudin rayuwa kar ka taba kasuwanci zama manufarka kawai ka samu yadda zaka ba kar ka taba wa'azi da ya zama kawai wa'azin kai kake neman ya samu maka da kudin rayuwa kai kokarin ka taimaka addini in ka taimaka addini ka daina tunanin ya zaka ka tattala wa ƴaƴanka da matanka Allah madaukakin sarki zai tsaya maka idan ka tsaya wa addinin Allah in tasallallahu yansurukum wa yuthabbit aqdamakum kana da absolute security in kana taimakawa addinin musulunci amma duk abin da ka tsaya kake taimakawa baka da security whatsoever komai na iya samun ka a kowane lokaci amma in kana taimaka addinin musulunci zaka samu yaqini zaka samu nutsuwar zuci zaka samu kwanciyar hankali zaka samu wadatuwar zuci sannan Allah ba zai talauta aljihunka ba saboda haka wannan addini babban addini ne wa mu'azzaran bi ahlihi kuma Allah madaukakin sarki yana amfani da musulmi ya taimaka wannan addinin wa bi ghairi ahlihi haka ma waɗanda ba musulmi ba yanzu duk waɗannan na'urorin da muke aiki da su wajen yada wannan addinin a wannan zamanin ka san cewa ba musulmi ne suka yi su ba na'am ka san cewa yanzu wannan karatu zaka iya buga internet www kaza kaza kaza shikenan live sai ka rinka bin karatun a garin ku ka san cewa ko bayan shekaru kaza yanzu wannan karatun sai ka tafi kan internet sai ka ji shi ka gan shi mu da muke karatun ka ji ka gan mu duk waɗanda suka yi wannan abin sun yi ne don rayuwarsu amma kuma ka ga abin an dawo gashi ana taimaka addini saboda haka addinin mu'azzaran ne bi ahlihi wa bi ghairi ahlihi addinin Allah ya daure wa addinin gindi bibi dattijo Abu Talib ba musulmi bane kawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai musulunta ba ko kadan bai taba fadin la ilaha illallah ba amma kuma bai bari an cutar da annabi ba hasali idan la'asar ta sai zari ta kobe shi sai je sai kafe ta a gaban shi a kofar Ka'aba sai koma ya tsaya yace Muhammadu eh yi wa'azi faɗa abin da Allah ka yace ka faɗa tunda dai dukkan mu ba mu yanke shawarar ba ma so ba wasu na so wasu ba sa so to saboda in iska su Abu Jahal ba ba a daina wa'azi ba wa'azi duk wanda ya magana ba ta kobe na nan annabi ya gama karatun shi ce to na kammala su juya su tafi gida shi na fa abu talibin da yadda ba ya rage amma dai an faɗa cikin mutanen wani ya yadda to wani kuma na so ya ji to dan me za a ce a daina ka gani kan sakalin shi yake zarewa takobin shi yake zarewa ya taimaka addinin Allah amma shi ba musulmi bane kuma me yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضابة yace wallahi ƙarya suke in za su taru duk makka yace wallahi ba za su zo gare ka ba sai dai na ji an tada kaina a cikin kabari yace dan haka wallahi kai wa'azin ka ba shigen da zai taba ka a garin nan muna nan amma shi ma ba musulmi bane saboda haka haka al'amarin yake jama'a don haka har yanzu za ku iya amfani da waɗanda ba musulmi ba a inda bukata ta kama ku taimaki addini amma wannan kuna bukatar sai kun samu gogaggun malamai kuma ƙwararru malam yake cewa wa minha bayanu anna al-ibrata bil khatima fala yanbaghi al-hukma bima yadhharu min hal al-mar'i hatta yu'lama masiruhu wannan karatu ne yana bayyana mana cewa kullum abin da ake lura da shi shine ya ka karasa da ya ka cika wace irin mutuwa kai ita ce take sa a ce to ma banna da wani dan haka ba a yi wa mutum hukunci sai an ga yadda ya cika kamar yadda za ka zo ka ji kawai wasu sai ka ji suna ce wata 'yar aljanna ko kuma ka ji ana ce wani ɗan aljanna wai saboda an gan shi da halin kirki wa khatimatu allati kharaja biha min ad-dunya sai an ga wace irin cikawar ya tafi bar duniyar nan wa kad tarjama al-imam al-bukhari rahimahullah fi kitab al-qadr min sahihihi bab al-amal bil khawatim imam al-bukhari ya taba kullu babu cikin littafin shi yace babin da ke bayani akan ana hukunci ne da karshen mutum da ya karasa وأورد فيه حديث أبي هريرة وسهل ابن سعد المذكور في الباب سيكا وانا حديث نا أبو هريرة دكم وانا بام زوم سامو أنن قباء وفي آخر حديث سهل رضي الله عنه ما نصه وإنما الأعمال بالخواتيم أتكين كرشان حديث سهل سيأكا جاء النبي أنا تشوى أنا هكنت متني دا أيوكا كرشي دي متيناي baka ganin wani babban malami ne ana ramma mahaddacin alqur'ani marubucin alkur'ani da almajiran shi da komai ya juye sai zama mawaki madadin a gaga shi da kungiyar tafsiri ko kungiyar zikiri la sai ga shi da manyan ganguna shi da mabiyan shi shine mai daji sabon binni malami ne masanin alkur'ani mahaddacin shi marubucin shi dan haka duwakokin da yake fa haka za ka ga yayin rawani irin na malamai ya rike su a kundi da larabci yake rubuto su da rubutun ajamanci malami ne masani ana buga mishi ganga kaba kaba bai kare da alarammancin ba sai kare da ne sai kare da ganguna a hannu yasa kullun ka rinka fatan Allah ya sa mu cika da kyau da imani kullun ka rinka fatan haka wallahi karka ga farkon ka tayi kyau kace ai ku dole ne wallahi ba wa Allah dole ka rinka fatan alheri ga kanka malam yake cewa وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعا إذا أراد الله بعبد بعبد خيرا استعمله حديث أبو صحيح من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول دبا وند الله ينفيش دا الهيري سيكا دا الله ياساش ينا أيوكا إذن الله kima kaifa yasta'miluhu sai aka ce wadanne irin ayyuka ne za a ga Allah ya sa bawa a gane cewa wannan ayyukan na Allah ne qala sai aka ce yuwaffiqhu li'amalin salihin sai kaga Allah ya sa shi yana ayyuka nagari thumma yaqbiduhu alaihi sannan sai ya karbe shi akan ayyukan nagari وأخرجه أحمد مطولا وأوله ولا تعجبوا لعمل عامل لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له أتكلم وترواية وأن الحديث تإمام أحمد كو من ذن الله يقول كركي قبقاوة kar ku yi mamaki duk wani aiki na mai aiki kada ya burge ku har sai kun ga da wani irin aikin ya cika sai ka taba ganin haka ni a anguwar da na tashi aka haife ni a muciya akwai malamin da ya zo anguwar muna ɗan ƙanana da almajiran shi guda goma sha bakwai amma kuma ya mutu ne a sarkin caca a muciya jama'a wannan magana na faɗinta duk wani dattijo na muciya ya san shi da almajiran shi ya zo guda goma sha bakwai yana karantar da su karatun alkur'ani amma ƙarshen rayuwar shi ya zama sarkin caca har waka ake mishi wana wana sarkin caca sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza duk da zai rasu bai wuce wata uku ba sai da ya kai har shaye shaye ne yana yawo a muciya daga shi sai jamfa ko wanda baya sawa to shi yasa kullum san rabbaka al'afiya ka rinka cewa Allah ka kyautata mana Allah ka sa mu cika da kyau da imani ka rinka ka rinka toroko Allah yana da fanni fanni ne da rayuwa take ka rinka hada da addu'a sai ga Allah madaukakin sarki maka kyakkyawar cikawa Allah madaukakin sarki ya taimaka وأخرج البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه ذكر الكتابيين وفي آخره العمل بالخواتم والعمل بالخواتم النبي صلى الله عليه وسلم عن لوكتي يا أمتي يهودا ونصارى waɗannan mutanen a zamanin da su ne na Allah su ne ke aiki da littafin Allah amma ƙarshen duniya kun ga yadda suka lalace ka karanta suratu Ali Imrana ka ji irin yadda Allah ya fata-fata da kiristoci to ka karanta suratul nisa'i da suratul ma'ida ka ji irin yadda Allah ya fata da yahudawa amma a farko kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa annabawan su sune manyan annabawa littattafan su sune manyan littattafai mabiya littattafan sune manyan bayin Allah amma kafin wani lokaci gaba ɗayan addinin ya lalace littattafan sun lalace mabiya littattafan sun zama arna sun zama mushrikai shi yasa kai ma musulmi ka rinka fatan alheri ga kanka haka rinka turoko wannan addu'a jama'a ku dage ku rinka yin ta Allah kai mana cikawa da kyau da imani kullum a rinka yin ta kada dan kana ahli sunna kana ganin wani yana bid'a kane mishi dariya wallahi ka tuka kuskure ka rinka fatan Allah madaukakin sarki ka ganar da suwa ne Allah ka sa suwa ne su gane gaskiya Allah abin da muke akai in daidai ne mu ma ka bar mu akai idan ba daidai bane Allah ka kawo mana abin da yake daidai wanda ita ce sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ha bayanu annahu la yajuzu li ahadin an yajzima li ahadin min an-nas bil janna wala bin nar bi sababi ma warahu min hal al-insani min khairin aw sharrin illa liman hakama lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan karatu yana bayyana mana kada ka ga wani sharri game da wani ka ce wani dan wuta ne kar ka ga alheri game da wani ka ce wani dan aljanna ne sai dai wanda kake da nasi akai shi yasa kullun in shi'a suna bakin ciki dan me ba a ce Abubakar dan aljanna ne dan me ba a ce Umar dan me ba a ce kaza sai a ce a'a bakin ciki kake annabi ne ya fadi yadda annabi ya faɗi cewa abubakar da umar da usman da ali da talha da zubairu da abu ubaida dukkan su yace yan aljanna ne su goma haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace hasan da husain dan aljanna ne haka manzo Allah yace khadija ya aljanna ce haka manzo Allah yace ukashatu dan mihsan dan aljanna ne to me naka kana bakin ciki baka kan musu samu ne kokarin ka ƙaryata abin da manzo Allah ya faɗi game da su sai ya sa kai kuma ka rasa taka rahamar tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله مدوكك سوكي تمكا ومنها بيان وجوب الإخلاص في الأعمال وأنه لا ينفع منه إلا ما كان خالصا لله تعالى wannan hadisi yana nuna mana cewa wajibi ne duk aikin da kake ka rinka sa tsarkin zuciya malamai masu jihadi masu kuɗi ka rinka sa tsarkin zuciya a cikin aikin da kake yi za ka gina masallaci ka gina don Allah za ka gina makaranta ka gina don Allah za ka yi jihadi ka yi don Allah za ka yi karantarwa za ka yi wa'azi ka yi don Allah za ka nemi ilimi ka yi don Allah sallah za ka yi zakka azumi hajji duk ka yi don Allah domin ka gane cewa duk abin da baka yi shi don Allah ba babu ikhlasi a ciki Allah ba zai karba ba wa minha bayanu khatar riya was sum'a wannan karatu yana nuna mana cewa riya ka rinka yin abu don ka rinka nuna wa mutane da in zamani suke cewa ai service kana nuna wa mutane ne kana yin ne kana so a ji labari a je a wada a yi text a yi kaza a yi kaza yana nuna hadarin wannan abin don kun ga wannan munafikin duk wannan kisa da yake wa kafirai ba don Allah bane yana yi ne riyace munafiki ne wa annahuma yufsidani al-amal as-salih riya da sum'a suna bata aiki na gari iz fihi ma min ash-shirk al-muhbit al-muhbit lil-amal domin a cikin riya da shirka da da riya da sum'a akwai shirka wadda take bata aiki kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah yace za mu tattaro ayyukan duk da suka aikata gaba ɗaya sai mu ainihin sanya wannan aiki mu watse shi ya bi iska Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am akwai wasu tattaunawa wanda malamin yayi wanda waɗannan sun shafi manyan manyan malamai ne da kuma ainihin ɗalibai na ainihin ilimin hadisi don haka duk wanda yake da wannan littafi al-bahr al-muhit sajjaj sai je tattauna ita ce fi bayan ikhtilaf al-waqi' fi hadha al-hadith imam annahu waqa al-ikhtilaf waqa ikhtilaf fi hadha al-hadith ashara ilayhi al-bukhari fi kitab al-maghazi sahih wa dunaka ibaratu ma sharhi ma sharhi al-hafiz lahu qala rahimahullah ashmi tattauna Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wanda ka kawo cewa shi
na'am na'am na'am a dama yana daga cikin munafikai wato su masu ruwayar hadisi suka ruwaito hadisai waɗanda suke rufe sunayen masu mugun aiki amma su kuma malaman hadisai suna da littattafai waɗanda suke domin fassara al-mubahamat yanzu wannan mutumin an saka ya sunan shi waye shi su khatibul bagdadi sun rubuta littattafai waɗanda suke fayyace suke kaga hadisi kaza da kaga an ce wani mutum to wane ne dalilin mu na cewa wane ga wani hadisi wanda ya bayyana shi kuma wannan nan sai a ce maka munafiki ne shi yasa ma aka saka ya sunan shi anan قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفيه أصحاب وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يضع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجرأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصم سيفه بالأرض وذبابه بين فديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع مثل سيفه بالأرض وذبابه بين فديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة jama'a kun ji wannan hadisi wanda imam muslim ya samo shi daga malamin shi babban malami al-imam kutaiba dan sa'idu dan jamilu dan tarif as-saqafi babban malami ne abu raja ainihin wato al-kunni shi kenan wannan malami ya ce haddasana ya aqub malamin mu mai suna ya aqub ya ba mu hadisi to haka yazo a cikin hadisin sai shi muslim ya ce wa huwa ibn abdurrahman al-qari shine Yaqub dan Abdurrahman Al-Qari to wannan kuma na daga cikin darajojin littafin Sahihu Muslim shi ma akan Sahihu Bukhari wanda Bukhari yana yin wannan dabi'ar yar kadan ce amma Muslim yana yin ta kusan ko ina idan Bukhari ya kawo suna wanda yake tsiraitacce ma'ana tsiraitaccen suna shine suna daya in yace maka haddathana Muhammad to wannan Muhammad sai tafiya baka muslim ko koda shine yace maka haddasana muhammad sai yace maka wato dan wane idan kuma malamin shi ne yace haddasana yaqub kama anan sai shi muslim yace maka shine yaqub dan abdurrahman alqari sai kuma muslim ya sake ce maka hayyun min al-arab ita qarra din kabila ce daga cikin kabilun larabawa ko ko kun fahimta jama'a in mun dawo kan hadisin zamu tattauna yanzu kai ina kokarin fassara mana hadisin ne insha Allah zamu dawo kan shi daga bayan mun zo karatu na gaba insha Allah an abi hazim shi ko ya karbo wannan hadisi daga abi hazim an sahal ibn sa'ad sa'idi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iltaqa huwa wal mushrikuna manzon Allah ya haɗu da mushrikai a wurin yaki faqtatalu suka waki juna falamma mala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila askarihi da yaki ya tsagaita aka dan dage wuta manzon Allah sai ya koma cikin sojojin shi wa mala al-akharuna ila askarihim su ma waɗancan mushrikai suka koma cikin nasu sojojin وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تجكين صحابا من ذن الله أقول ونمت لا يدأ لهم شاذة إلا اتبعها دون وان دي يقود دقا تكين كافرين wannan mutum sai ya bi shi a guje ya dubu ha bi saifihi ya zo ya make shi da takobin shi wato a cikin sahabban annabi sai aka samu wani sadauki wanda yana da karfashi na jihadi idan har kafiri ya tsere a guje ko wannan sahabi sai bi shi a guje ya je sai ya kashe shi faqalu da aka dawo ana zancen yaki sai ainihin sahabbai suka ce ma ajra'a minnal yawma ahadin kama ajra'a fulanun kai a yau dai babu wanda ya jarumta irin jarumtar da wane yi faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace ama innahu min ahlin nar sai dai kuma dan wuta ne jama'a kun ji ba sai da suka ce babu wanda ya jarumta irin ta wane sai manzon Allah yace sai dai kuma dan wuta ne Allahu akbar faqala rajulun min alqawm sai wani mutum cikin ainihin mutane cikin sahabbai sai ce ana sahibihu abadan to ni ko zan ta bin shi har abada sai na gano me yake yi har ya kai shi wuta kun ta bin shi qala fa kharaja ma'ahu sai wannan mutum ya bi shi kullama waqafa waqafa ma'ahu duk inda yaje ya tsaya shi ma ya tsaya tare da shi wa idza asra asra ma'ahu in yi sauri shi ma ya sauri ya bi shi قال فخرج الرجل فجرح الرجل جرحا شديدا انا nan a cikin fagen dagan nan kuma sai mutumin nan ya ji rauni rauni mai tsanani fasta'jala al-maut sai ya mutuwa gaggawa tun kafin ya mutu shi sai ya ga cewa bari ya kashe kanshi fa wada mislahu bi misla sayfihi bil ardi sai ya sanya ainihin icen takobin shi icen takobin shi wato icen ainihin takobin shi wato kuban takobin shi wurin rike takobin sai ya sanya shi a ƙasa ya kafe shi a ƙasa wa zubabahu baina fadayihi sai kuma ya sanya kaifin takobin tsakiyar kirjin shi summa tahamala ala sayfihi sannan sai rubda ciki akan takobin Allah ya sa kun fahimci misali shine ga takobin nan ga inda marikin takobin yake ga filin takobin sai ya bi sai ya sa kotar takobin wurin rike takobin sai kafa ta a ƙasa sai ya dubi daidai inda tsimin takobin yake sai ya sa saitin kirgin shi wurin yunkura sai ya tafa cikin shi a kai ina fata an gane shine sun mata hamala ala saifi sai ya rubda ciki akan wannan takobin fakatala nafsahu sai kashe kanshi fa kharaja ar-rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wancan mutum da yace shi ko zai bi wancan din kun tuna shi sai ya dawo ga manzon Allah fa qala sai ce ashhadu annaka rasulullah kai lallai na shi da kai manzon Allah ne qala wa ma zaka sai manzon Allah yace me ya faru ai dama kai musulmi ne me kai ka kake sabunta kalmar shahada qala sai yace ar-rajulu alladhi zakarta anifan annahu min ahli an-nar mutumin nan da ka faɗi cewa dazu dan wuta ne fa a'zama an-nasu zalika mutane suka ji nauyin wannan magana ya manzon Allah zai ce wani dan wuta ne fakultu na ce ana lakum bihi ku bari ni zan bi muku shi zan ga abin da yake ciki fa kharajtu fi bihi sai na bi shi ina ta neman inda bi yake hatta juriha jurhan hatta juriha jurhan shadidan har sai da ya ji rauni mai tsanani fasta'jala al-maut sai ya mutuwa gaggawa ya nemi mutuwa ta zo da gaggawa فوضع نصل سيفه بالأرض يسني أينين جندين تكوبين شعقفة وذبابه بين فديه سنن يسني كيتين تكوبين دسينين تكوبين أتكامن نونيشي ثم تحامل عليه سيرب دتك أكن تقوبه فقتل نفسه يكش كيشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بمن ظن الله وجهك سيتي إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة أيضا ما أقوم تمن دواء بين تأيكا أن الجنة فيما يبدو للناس a yadda mutane suke gani ga shi aikin aljanna yake ta yi haka mutane ke gani wa huwa min ahlin nar amma dan wuta ne wa inna rajula kuma akan samu mutum la ya'malu amala ahlin nar yakan ta aikata ayyuka na yan wuta fi ma yabdu lin nasi ga yadda mutane suke gani yau yana shan giya gobe yana neman mata jibi yana sata gata yana kaza a wurin mutane za su yanke cewa wannan aikin yan wuta yake wa huwa min ahlil janna amma kuma yana daga cikin yan aljanna saboda daga baya zai zo ya gyaru wancan kuma daga baya zai zo ya baci shine al-a'malu bil khawatim kullun ka rinka fatan Allah maka kyakkyawan karko kamar yadda Bahaushe ke cewa kakkai kwarkon kifi daga ruwa zuwa wuta ka ƙara rayuwarka kaf a ruwa a zo a soye ka a cikin a cikin mai na fata an bamu Allah madaukakin sarki ya mana kyakkyawan cikawa jama'a musulmi a nan bamu saurara sai da asuba insha Allah ta'ala akwai karatun littafin fiqh sira sa'annan kuma in Allah ya so masu karatun safe karfe goma ba hanawiya za a yi ba gobe tibbin nabawi za a yi sa'annan kuma insha Allah ta'ala da la'asar karatun sahihu muslim din da za a dawo a ci gaba a gobe Allah madaukakin sarki ya yi mana da kyau na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah